بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحكي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم آمين وزينني بالحلم آمين وأكرمني بالتقوى آمين وجنبني بالعافية آمين اللهم ثبت جناني آمين وأجر الحق على لساني آمين وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم آمين وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saki dawowa da mu a ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatar a wannan masallaci wanda yau ma Allah saki dawowa da mu wanda muna na cikin wannan sura ta suratul namli wanda a jiya mun kwana a aya ta a, 72 wanda yau za mu tashi aya ta 73 kenan a cikin wannan sura ta suratul namli shine fadar Allah madaukakin sarki ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا به علما شيني الله يكي تشيوا واذكر كأنبتا شيني ويوم نحشر كأنبتا رانا دزا متايدا من كل أمة daga cikin kowace al'umma faujan za mu tayar da jama'a jama'a daga cikinsu mimman yukazzibu bi ayatina daga cikin waɗanda suke ƙaryatawa da ayoyinmu wato shine wahum ru'usahum sune shugabannin waɗanda an maye mayan kafiran almatabu'una waɗanda aka bi kenan wai ma'ana shine Allah yake cewa ka ambaci ran tashi alƙiyama wanda aran nan zamu tayar da cikin waɗannan da suka ƙaryatawa waɗanda suka ganin basu yarda da alƙur'ani ba basu yarda za a yi tashi alƙiyama ba duk abin da Allah ya gaya musu basu yarda da shi ba to sai Allah ce ka ambaci watan wannan ranawar zamu tayar da su zamu tayar da su wa fahum yuzauna suna abin tattarowa abin tarowa birar da akhiruhum ila awwalihim wai ma'ana shine za a taro su haka za a koro su daga kasa an jero tumaki ko kuma shanu haka a wani bai wuce wani haka ji haka za a jero su ko jere shine kawai yuzauna suna ji suna abin tarowa za a kora su hatta idza ja'u har lokacin da za su zo makanar hisabi حتى إذا جاءوا على كذبتم بآياتي ولم تهدوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وقال قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
a saboda haka bayan an tara su shine Allah yake cewa hatta iza ja'u har lokacin da za su zo makanal hisabi za su zo wurin da watan za a yi masu hisabi din shine tashi alkiyama kenan qala idan suka zo sai Allah madaukin sarki ya ce musu shin aka zabtun bi ayati ku ne kuka karyata da ayoyin mu wai ma'ana shine kuka karyata annabawan mu da mun ka aiko da kuma duk ayoyin da mun ka aiko da suwa shine aka zabtun kun karyata bi ayati da ayoyin mu na alqur'ani ko kuma annabawan da mun ka aiko walam tuhidu bihi ilma walam tuhidu biha ilman kuma alhali ku kewaye ke da sanin waɗannan abubuwan da kuke karyatawa din ba wai ma'ana shine kun karyata din ne kawai mujarradin karyatawa kun kai ba tare da kuna da wani hujja ba ko wani ilimi wanda kuka dogar da shi wanda a hujja ku na karyata su din ba don ka'ida in zaka ce baka yarda da abu to ya kamata a ce kana da hujja ga dalili na da yasa ban yarda da shi ba saboda kaza da kaza da kaza kai kamata amma sai ya zama su karyatawa ce kawai sun kai ba tare da cewa ga wani dalili ba ko kuma wata hujja mai karfi wadda ita ce za ta tabbatarwa ba alhali ma duk dalilai sun tabbatar da cewa shi alkur'anin nan gaskiya ne duk sauran annaba da an ka aiko su ma hujjoji da dalilai na mu'jizun annabawan sun bayyanar da cewa duk gaskiya ne abin da suka zo da shi ga kaga su kuma sun karyata amma ba su da wani hujja ko wani dalili to shi yasa Allah ya ce walam tuhiqu biha ilman alhali ba ku kewaye ke ta ita da sani ba shine kazzabtumul anbiya kun karyata annabawa wa antum tushahaduna kuma alhali ku kun shaida da cewa ayati ayoyina ne inji Allah madaukakin sarki walam ta'lamu shay'an ku ba ku san komai ba ta'tamiduna alaihi wanda kuke dogara gare shi fi takdhibikum a cikin karyatawa ta ku da ku ba ku da abin da kuka dogara shi na ilimi sai Allah yake cewa amma za kuntum ta'maluna saboda haka sai Allah ya tambaye su to wai menene kuka kasance kuna aikatawa shine ayyu shay'in kuntum ta'maluna me kuke aikatawa mimma umirtum bihi cikin abin da Allah ya baku umarni da me da me kun ka aikata saboda ranar tashi ranar ce ta tashi alkiyama wanda za a tambayi su za a tsaye da su a tambayi a musu tambayoyi shi yasa zaka ji a wani wurin Allah na cewa waqifuhum indahum mas'uluna za a ce ku tsaye da su waɗannan kafiran za a tambaye su me hujjoji da dalilin da ya sanya su sun ka karyata sannan bayan haka aka ce bayan an tsaye da su za a musu tambayoyi har ma ƙarshe duk bayan an gama duk abin da za a yi musu na tambaya da komi za a sanya su wuta kuma za a tambaye su wai ma salaka kun fi sakara me amma ya kawo an ka sanya ku cikin wuta za su ce abin da ya sa ai lam nakum minal musallina wa lam nakum imul miskina wa kunna nakhudu ma'al khaidina saboda ka sai ce abin da ya sa ai sallah abu sai ba shi yasa ƙarshe kaga dalili da hujjoji sun tabbata akan su kenan to shi yasa na Allah ke cewa za a tambaye su amma za kuntum ta'maluna menene abin da kuma kasance kuna aikatawa a can duniya din ko qala qawlu saboda haka sai zanci na azaba sai ya tabbata gare su shine wa qala qawlu sai azaba ta tabbata gare su alaihim akan su bai ma zalamu saboda zaluncin da sun kai fahum su a wannan lokacin sai da za a yi musu tambayoyi din la yadquna ba su iya yin magana saboda haka da dama wani lokacin rashin gaskiyar mutum da yana sa da an tambaye mutum amma sai kasa amsawa din saboda rashin hujja ce da rashin gaskiya din amma mutum tambayoyi amma sai ga mutum kuma ya zo ya rikici ko watan yin magana din ya kasa yi to shi yasa sai Allah ya ce don haka za haka za su zo da su za su shi su kasa amsawa din to wasu malamai suna cewa to yanzu amma wani irin dalili ne zai zama saboda wata aya zaka ga sai ga Allah ya nuna cewa za a yi musu tambayoyi kuma za su amsa ga kuma irin kala amsawar da za su yi to amma kuma wasu ayon kuma sai a nuna cewa kuma ai ya an masu tambayar ma ba za su iya ansa ba ba za su iya magana ba shi ne sai malamai suka cewa eh to abinda ake nufi da wannan din shine saboda tashi alkiyama din lokaci lokaci ne yanayi yanayi ne akwai lokacin da za a masu tambayoyin lalle ba za su iya ansawa din ba akwai kuma lokacin da za a masu tambayoyin kuma dole su ansa din wanda kaga za a Allah zai tambaye su cewa me yasa suka yi suka yi shirka za su rika magana suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina suna rantsuwa suna ce su wallahi ba su shirka da Allah ba su bota mana wanda ba Allah ba to kaga duk wani surare ne wanda za su rika yin magana wani lokacin ne in ta rikice ne za su kasa ansawa din to shine Allah yake cewa a fam la yanquna ba su yi magana ba izla hujjata lahum saboda ba su da hujjar da za su kare kansu daga gare ta
alam yara anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika la-ayatin liqaumin yu'minun ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين
sai Allah madaukin sarki ya ce bayan haka sai Allah yake cewa alam yaro shin wai su ba su gani ba su dukkanin mutanen duniya baki daya anna Allah ya ce mu ja'alnal laila mu ne mun ka sanya dare liyaskunu fihi domin samu natsuwa a cikin shi dare din a zaka ji Allah yana cewa muwa amma ba Allah yana nufin misali wani shi da wani suka yi ba a'a wannan nunul azmati ne inji malaman balaga saboda ka nunu ne wanda yake na girma wato irin abin nan ne wanda zaka samu babban mutum sai ka ji yana magana da kai na cewa mu mun kai kaza kuma alhali shi kadai ne yayi amma sai ya cewa mu mun kai shine Allah yake cewa awalam yaro alam yaro ashe ba su gani ba anna ja'alna al-laila mu ne mun ka sanya dare liyaskunu fihi domin su yi samu natsuwa a cikin shi wannan dare din saboda haka sai ya zama Allah madaukin sarki khalaqala nan laila ya halitta mana dare lisukuni domin a samu kwantawa a huta a cikin shi wannan hara sannan Allah shine wanda yake ya sanya ya halicci rana mubsiran watan ta zamo lokacin tasarrufi saboda sannan ne aka gani haske a tun daga haske garita a lokacin kowa yake gani inda za ya kana kallo inda zaka takawa kuma cikin haske ne wanda zaka ci duk abin da zaka yi shi yasa aka ce mata mubsiran wai ma'ana kamar wanda yake ita ka sa a gani din wai haskenta da ya kasa shine zaka kalla ka ga hasken kuma ka abin da kake so ka gani din shine wannan halin mubsiran muka sanya dare watan lokacin gani yubsiru fihi ana gani a cikin ta liyatasarrafu fihi mun yi masa wannan ne domin su rika yin tasarrufi da jijuya al'amuran su fihi a cikin watan shi wannan yini din to shine sai Allah madauki watan ja'alallahu Allah madauki ya sanya annahara ita wannan rana din litasarrufi domin ta zama lokaci na tasarrufi wato bi asbabil ma'ashi a cikin neman al'amura na rayuwa na yau da kullum wallahi shi kuma dare Allah sai ya shi lirahati domin hutawa don haka sai ya zama ahlul lahi su mutanen Allah ja'alul laila sun sanya dare ya zamo da hidimati lokaci ne na hidima gare su ma'ana shi ne lokaci ne wanda suka gana wani manazarci lokacin ganawa da Allah sai su mutanen Allah kokarin su ba in dare ya su ba sannan suka kwanta su yi hutar din ba a su in dare ya sannan ne suka tashi su ba su yi nasu aikin don lokacin da su tashi ba su da aiki sai ibada salloli ne da kuma abubuwan da shahe na zikirorin su da kuma karatu alkurani da sauran dai abubuwan su na ibada da suke gabatarwa din saboda haka sai ya zama suka tsere ma kowa sai suka amfani da dare din a matsayin su lokacin aikin su su kuma sauran jama'a suka dauki rana din matsayin ita ce ta watan ta tasarrufin su sannan suka al'amuran su kuma to sai Allah ce inna fi zalika hakika cikin wannan la'ayatin yace wallahi akwai ayoyi a ciki wanda yake suna nuni bisa ga iko na Allah tunda da Allah madauki sarki ya halicci dare ya da rana dukkan suna da amfani inda an halicci dare kawai ba tare da rana ba to sai ka isko za a shiga cikin damuwa matuƙa domin an ka shiga dare ɗaya ne akwai ba rana to kaga ba za a samu haske wanda mutum zai zo ya rika yin tasarrufi ya ci gaba da al'amuran shi ne da kullum yadda ke bukata ba ya zama duhu ɗaya ne ko shi ba haske ko wani lokaci to abin ba zai yi shawa ba gaskiya matuƙa ba don sai an buƙaci rana dole sannan in kuma an kawo rana ita kaɗai ita ma dole ne ba za a ji daɗi ba ita ma saboda in ya zama rana ita kaɗai ce ita ma za a damu da zahin nata ƙwarai tunda ko ga yanzu ana ganin dai irin yanda in zahin rana ya isa ana zahi za a ga in dare ya yi ma har cikin dare ma zahin gido yana biyo mutane in ka yi shi hida inda ba cikin inuwa bane dama za ka zahi na taso maka to ina da an ci gaba ɗaya ba ta faruwa kuma rana ce tsura kaga mun da akwai matsala kuma in an ka shiga da ne shi ma da akwai matsala shi saboda in ya zama ba rana kuma al'amura mafi yawanci kuma in ba su ganin rana ba za su shika shi daɗi kwarai ba ko shika ce da ake ta gona ku in ba ta ganin rana ba lalle ce abin kirki ba lalacewa za ta yi shi yasa za a ganin in an kai shika cikin inuwa wani ice babba hakan ga za a ganin abin da aka shika wurin ba zai abin kwarai ba wurin ba wai saboda rana ce a baya ce daidai wadda ya kaso kaga rana tana da amfani kenan don haka rana tana da amfani shi ma daren na da amfani shi yasa Allah ya cewa dukkan su ayoyi ne Allah ya yi yace hakika sun isa zama ayoyi liqaumin ga mutane waɗanda suke yu'minuna masu yin imani shine aka ce husubiz zikiri an kebance su ne masu imani din da ambato abin da yasa aka kebance su da ambato lintifa'ihim biha saboda su ka amfani da shi wa'azi din da ake yi din da imani a cikin imani saboda can zama yana cewa fazakir fa inda zikira tanfa'ul mu'minina wata ayi wa'azi da ba masu imani yake amfani to shi yasa nan Allah ya ce amma li qaumin yu'minuna ga mutane masu imani to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma har yanzu ka ambaci ranan nan da yunfahu fi suri radda za a yi busa dinna a cikin kaho shine alqarnu wannan kafo dinna annafatul ula shine busa ta farko da za a yi min israfil wadda israfil shi zai wannan busa din wato mala'ika israfil shine wanda aka wakilta wanda zai wannan busa ta mutuwa da za ta shar kiyama sai Allah yake cewa in aka yi wannan busa din fafa zai a man fis samawati dukkan waɗanda a cikin sammai baki ɗaya za su hirgita za su ji tsoro kuma sannan za su mutu ma baki ɗaya aka ce mutanen za su ji tsoro tsoron da zai jawo ya kai har ga mutuwa ma baki ɗaya wannan busa tsohon da za a yi amma ai ko yanzu kana ganin in za a busa wani abu mai ƙara da an yi irin wannan busa abu ya ƙara kaga mutum na ejin ya hirgita haka to shi kuma sai zama wancan kahon wani busa ne wanda yake ya ba irin ba irin wanda aka saba ba abu ne wanda yake mai mai karar gaske wanda yake mai tada hankali to shi yasa sai ya zama kowa zai hirgita zai ji tsoro shi yasa Allah ce ranan ne ne wanda ke kuma zai amma fi samawati dukkanin waɗanda a cikin samai za su ji tsoro wa man fil ardi na madu wanda a cikin ƙasa gaba ɗaya fa zai za su mutu duka khafu za su ji tsoro al khawful mufdi ila al mauti watan tsoron da zai ja hayyake su ga mutuwa baki ɗaya saboda haka shine fa zai a ma'anan faza din shine mata man fis samawati dukkan wanda a cikin samai baki ɗaya zai mutu wa man fil ardi da ma duk wanda a cikin ƙasa gaba ɗaya za su mutu idza nufisa idza nufiya bis suri in an kai wannan busar a cikin wannan kaho din to ya mutu jami'a khalqillahi dukkan halitta Allah gaba ɗaya za su mutu baki ɗaya wato wata rana shine a wannan aka cewa wa yawma yunfahu fis suri ran za a yi busa fis suri din to shine aka samu a wani madalai mai kwayo yana tambayar maza Allah ce shin wai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin wanda an ka ce wa mafi suri din nan ne shin wannan suri din mi ake nufi da shi ya to shine sai maza Allah ce mai ai alqarnun yace wani kaho ne wanda yake yawan fahu fihi za a yi busa a cikin sa in za ta shari kiyama din to shine a wannan shine inda Allah madaukakin sarki ka bayani ga irin busar da za a yi din na watan tashin alkiyama din wanda an ce kowa na cikin harkoki ne mutane kowa na cikin shagalci-shagalci ne da harkoki ne nawa da kullun wasu na gona wasu kuma suna a kasuwarsu wani kowa dai na wani nashi aiki ne kawai sai dai kuna a busa wannan kawai ana busa kowa nan inda yake nan zai faɗi ya mutu shikenan to shine za a yi wannan aka ce bayan an yi shi kuma sannan za a shekara arba'in za a yi ruwa sosai da gaske aka ce cikin waɗannan shekaru sannan daga baya in an yi waɗannan ruwa sai mutane su tsirowa da ƙasa an shirka an hito to haka nan bayan an gama waɗannan ruwa ɗin bayan shekara arba'in duk da kewa hadisin ya zo da lafazin cewa an ce maza Allah ce arba'in kuro to amma ba a sani ba shin kwana arba'in ne ake nufi ko ko shekara arba'in amma dai malamai sun rija da cewa shekara arba'in ake nufi su za a yi bayan da busa ɗin kowa da mutum sannan za a sake busawa sai a tashi ɗin to shine dan Allah madaukakin sarki yake magana cewa a to shine wanda ya wannan sannan na shehu radiyallahu anhu ya kawo cewa Allah madaukakin sarki watan ya ya halici halitta kuma tun lokacin da an halici halitta shi wannan kahon an ka halitta shi shi ma wanda za a busa wadin a mutu din sannan aka ce shi wannan kahon watan yana da hanyoyi hanyoyin adadin yawan durran duk rayukan da an kasan cikin duniya ga gaba ɗaya adadin yawan su adadin watan hanyoyin da aka shi wannan kaho kaga kashi kafan ba karami bane ko a to kaga ko da mutanen gare gare aka ce ai kaga suna da yakubu to wallahi duk mutanen duniya gaba da kuma tun da farkon duniyar har ta kare kuma ga dabbobi su ma ai duk su ma sun shiga ciki to wai duk adadin rayukan da akwai yawan rayukan da a duniyar nan shi wannan kafan akwai hanyoyi adadin wannan gare shi to shine aka ce a to haka Allah ya halicci wannan kafo din saboda haka shi Israfilu shi kuma mala'ika Israfilu kenan shi kuma shi Allah ya wakilta aka ba shi zai yi wannan busa ƙaho ɗin saboda haka kuma Allah ya ba shi umarni tun a wancan lokacin ya aza baki ne ga ƙahon ya jira umarnin kurum saboda haka yanzu haka ya aza bakin nashi umarni ɗaya ka jira Allah ya ba shi ya busa do'a mutu gaba ɗaya to shi ne aka ce don haka yana jiran Allah ya ba shi umarni ne kurum don haka da an ba shi umarni ɗin zai busa kawai to aka ce lokacin da duk zai busa waɗin to za a yi wannan mutuwa ɗin don haka bayan an mutu sannan bayan shekara arba'in ɗin kamar yadda ya gabata sannan sai a sake ba shi umarni sai sake busawa sannan bayan ya busa ɗin to sai aka shaidu rayukan kowa suna nan lalaki ga waɗannan hanyoyin da aka da yawa nan busawa kowanne sai rai ne daga can ɗin sai dai kurin ya ya hito sai ya gane mai shi kawai shi kenan su haru can sai mutum ne sai ya tashi kawai haka za a kuma dukkanin koda waɗanda a cikin kabarbara waɗanda sun yi shekaru dubbai da mutuwa duk su ma haka za a yi haka za su riƙa hitowa yadda ka san ka san irin inda mana ta yi za ka ga irin yadda sun ge ka hituwa cikin rami to duk haka mutane su ta hituwa kuma ma wasu sun ta hituwa ma cikin rami guda saboda ai akwai sanda za ka an ta yin kabari wani lokaci ba mutum guda ba wuri guda to su ma duk kowa su ya tashi din to shine abin da zai faru kenan to da haka idan yayi wannan busawa din to sannan sai ai wannan tashi din maratan ukhra kenan saboda haka sai a ga halitta duk gaba ɗaya ga su da ga su su kowa ya tashi din kaga nan sai ya zama nan duniya ne wanda za a cewa ga shi wani ya mutu wani rayu amma ranar kan duk gabaɗe za a tashi ne kuma ranar mutuwar duk taɗa rana ce na duk lokaci ɗaya kowa zai ita saboda haka sai ya zama dukkan halittar da a cikin sama da ƙasa duka da na sama da ƙasa gabaɗe don mutuwar kowa zai sannan bayan wannan ne an bayar da umarni kenan bayan shekara arba'in ne an yi wannan busa kowa ya tashi ne sannan sai allah maɗauki sarki ke cewa to illa man sha allahu za a yi wannan busa ɗin kowa ya mutu illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so kawai wanda ba zai mutu ba shi dai za a raga to aka ce kinan za a raga wasu wanda ba su mutuwa an ce tunda an ce fafa za a man bisa ma wata duk wanda a cikin sammai da ƙasa kowa zai mutu illa man sha Allah sai dai kullum wanda Allah ya so shi kadai abba zai mutu ba to wane ne wanda ba zai mutu makina to wannan dama ya zo a cikin lafazin hadisi wanda aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan wane ne waɗanda ba za su mutu ba sai ya ce waɗanda ba za su fito shine akwai mala'ika jibril yana ciki akwai mika'ilu shi ma yana ciki akwai shi kana israfilu mai busa shi ma yana ciki shi ma bai mutu ba sannan akwai azra'ilu mai karɓar rayukan shi ma bai mutu ba to sai aka ce sannan da matan aljanna su ma ba su mutu ba suna nan sannan wasu malamai ko sun kace har da annabi musa shi ma da annabi idris aka ce saboda abin da ya sako ya zo a cikin hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan an kai busa dinnan ta tashi shine sai manzo Allah ce ni zan tashi ina tashi sai kawai in ga annabi Musa tsaye yace to amma ni ban sani ba shin wai shi ya mutu riga na tashi ne ko ko dai ban sani ba inji manzo Allah sallallahu alaihi to shine sai aka ce to in shine mutuwa ce abba yayi ba to sai an ga ce abin da yasa ba zai mutu ba sanadiyar sadda yana nan duniya da ya ce ma Allah yana so ya ga Allah Allah ya ce mai a baka ya gani na amma unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani falamma tajalla lahu liljabali ja'alahu dakkan wakarar musa sai yakan wannan mutuwar da ya can nan wurin faɗuwar da ya somi din nan sai aka su saboda wannan mutuwar da ya ne shi yasa shi abu haka nan ne a can shi abu mutu din ba eh to shine sai aka ce wa haka ga to in haka ne to shi abin da yasa shi kenan bai mutu ba kenan watan saboda waccan sumar da yayi da haka shine walakin wannan mutuwa din da yayi ah to aka ce kuma na annabi Idris ina jin can baya mai magana annabi Idris cewa an san wani mutum ne mai yawan ibada shekarun da na wuce maka yi shi cewa mai yawan ibada ne matuƙa wanda mala'iku suna ganin shi suna ganin koyo shi ana zuwa da ibada shi suna ganin ta sama suna mamakin wani irin dan adam ne yake irin wannan ibada haka mai yawa koyo shi to ƙarshe aka ce sai mala'ikan mutuwa ya ji ka shi abin annabi Idris ya burge shi to sai ya ce yana son ubangiji ya bashi dama zai zo nan ƙasa ya zo ya ga gaban Allah daga wannan ibada da kullum mai yawa da aka tayar da shi zuwa sama dinnan. sai Allah ba shi izini ɗaya zo to shine sai ya zo suna kwalla wuta da shi da annabi Idris suna ta mu'amala su tare kawai shikenan to shine wanda ake cewa lokacin da suka kwalla mu'amala suka ci gaba da harkokin su tare to wata rana sai suna tare da shi ya sai ya ce mai to da Allah wai shi wata da bukata haka so kaga ya zama aboki ne ko kana ban ga kaso su ɗaya da shi yake cewa menene yace so yake dan dan mai zuwa da aka mutu wannan an gane sai ya ji da aka mutu dan ya ji da aka ji ah to shikenan sai kuma sai ya ce a to in haka ne ko sai na nabi izinin ubangiji na sannan saboda haka mala'ika mutuwa kuma yadda bisu na ubangiji ya ce kaji kaji ga abin da ya ce wai ya ce ɗanɗana mai mutuwa zuwa da aka ji ubangiji ya bashi da mace ba matsala muna kai mashi mana yadda yake so ya ce to shi kenan sai aka gara nashi zuwa ɗan lokaci kuma daga basan nan aka mai kamar da rayuwar tashi ɗin shi kenan sai kaga ya zuwa da aka ji kenan an ka dawo kuma aka zo aka waye gari wani lokaci dai ta dai suna nan tare dai wata rana sai ya ce mai to wai shi yana son dai wata rana ya bi su ɗan tare su ɗan shakato shi ma can sama su ɗan kikiwoyi su ma su ɗan gano can wasu abubuwa kuma daban aka ce suka ci tare da shi da mala'ikan mutuwa suka zo ya ce yanzu abin da ya kaso su ta ya gano ita ya gwada mai wuta ya ga wadda ciki an ka zo da shi cikin wuta yadda mai izini ga ubangiji an ka ba shi dama mai tsaron wuta shi ma yadda mai izini an ka ba shi dama su shiga ya shiga ya yi yawo shi ma ya dawo an ka gama duk inda za a shiga duk inda aka gama dai sai ce to yanzu kuma sai su ta a ga ita kuma aljanna ita ma ya kara ita ma da ya gano wuta ya ga abin da a ciki ita ma aljanna ya zo ya ga abin da a ciki ta ita ma aka ce shi ma suka tafi suka zo a cikin aljanna shi ma an ka shiga an ka zagaya ta ko'ina shi ma duk inda aka bukata sun kai yawo sun ka gama to sannan za su hitowa su hito su baro aljanna to sai ya samu wata yacin sai ya zanne ne ce to shi ka ya samu sauki malaika wata ce a to amma kai ba haka mun kai ba ya ce a shi kan gaskiya ya yi masauki bai hita an kai an kai ce shi kan ba zai hita ba to shi ne aka ce sai Allah ya turo wani mala'ika ya zo ya masu shari'a tsakanin shi annabi Idris din da shi mala'ika mutuwa din to aka ce ya zo wurin ya masu shari'a ko da ya zo sai aka kira wa annabi to kai mai a hujja kaka ce ba za ka ta daga cikin aljanna ba sai ce eh gaskiya na da hujja ya ce abinda a hujja ce na farko dai an ce ba wanda zai shiga aljanna sai mutu sai wanda ya mutu ya ce kuma shi an na mutu gajiya kaga ya mutu ya ji ko saboda haka ya ji shi ya mutu ya ce kuma sannan ga shi a can wata aya akwai inda Allah yake cewa watan kowa wa in minkum illa waliduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya ce kowa su ya bi inda wuta take wai wannan siratin da za a bi a tsallaka dama bisa ga wuta da yake to Allah ya ce kowa su ya shiga cikin wuta ko mutum zai shiga aljanna sai ya bi ta wutar sannan ya shigo aljanna ce kuma ni ma na bi ta wutar da na shiga na gano kaga hujja ta yuke nan na uku kuma ya ce banda wannan kuma gashi Allah ce an shiga aljanna kuma khalidin fiha abada ya ce an ce abada ba a hita kuma to shi a za a ce to shi kuma yake zama da aka shi ba zai hita ba to shi yasa aka ce shi kenan sai ɗaya zauna cewa annabi shi yasa ka ji ana shawara fa anahu makanan aliyya Allah yake cewa to wannan dai Allahu a'lam dai to annabi Imam Ahmad Sawu ya kawo wannan magana din to a shi nan sai ne sai ake cewa da haka idan aka yi wannan din to shi manzo Allah yake cewa zai tashi sallallahu alaihi yana tashi yace sai ya ga annabi Musa tsaye yace to shi bai sani ba shin wai shi ko ya riga manzo Allah din ne tashi ko kuwa da shi bai mutum bane sanadiyar wancan an bashi sakamako da matsayin wancan watan a wancan su mata yi wannan haka su imanu bukhari su imamu bukhari ya rubuta sannan a bayan wannan to sai aka ce to su waɗancan da an ka ce mutanen waɗancan guda hudu ne waɗanda ba su mutu ba ko kaga mai magana waɗanda mala'iku to shine sai aka ce to saboda haka shi dai na farko watan mala'ikun kaga akwai waɗanda mala'ikun da aka istina a nasu ciyawa ba su mutu ba to shi Allah maɗauki sarki ya wakilta mala'ikan mutuwa ne kaga ka rayuka to saboda haka dukansu sannan bayan wannan kuma akwai shaidan shi ma hako shi ma lokacin busar ta farko din shi ma ba sannan za a mutu tare da shi ba shi ma an gane kaga can ga mala'ika a- a mi- a a jibrilu ga mika'ilu ga israfilu ga azra'ilu sannan ga yan mata aljanna ga shi ma shi dan shi ma bai mutu ba to saboda haka bayan duk waɗannan sun mutum baki ɗaya to shine sai ake cewa to shi shi ɗan ɗin to sai aka ci shine zama shine ƙarshen mutane ɗin su wajen mutuwa ɗin saboda wannan in jikin da ne batun da ya ce rabbi an zirni ila yau mai ba suna Allah ka jinkirta mana har zuwa ranar da za a tashi alƙiyama kada ka kashe ni to shi yasa sai ya zama sai ranar da za a yi wannan busa ɗin sannan zai mutu don haka in halitta ta mutu gaba ɗaya to sai Allah ya aiko mala'ikan mutuwa zo ga shi ɗin ɗin cewa shi ma ya zo a karɓi ran nashi ɗin aka ce lokacin shi mala'ikan mutuwan zai zo da duk kayan aiki na tsanani saboda ran nan za a karbi ran wanda yake fi kowa muni duk wani wanda zai shan kowa wahala ta azab mutuwa ran nan za a karbi shi shi dan kenan to shi yasa aka ce shi dan ran nan zai dauko kayan aiki ne waɗanda suke na azaba ko waɗanda iri ba abin da zai raguwa gaba ɗaya ran nan sannan da sauran mala'ikun da za su taho masu taimaka mashi aka ce zai zo da shi da sauran mala'iku ma ranar ba ma shi kadai zai zuwa ba tare da mala'ikun da za su taimaka mashi su ma za su zo wajen wajen shedan don haka da sun tunkari shedan aka ce shedan din zai gudu idan ya gudu zai ruga da gudu aka ce sai ya kai inda can watan mafadar a mafadar rana yamma kenan can karshen duniya inda rana ka faɗo can zai yi cin kyauta ido zai wannan gudun fa amma yana jira wurin kuma sai sai ya game da mala'ikan can wani shi kuma ya rage shi sai su haɗu sai isko can tsaye sai sake juya kuma ya koma ya can wajen gabas shi ma sai ya kule can ƙarshen duniya shi ma shi ma yana isa can kuma sai dai su game can ba mai hitaki na ranar tashi ta ƙare ƙarya ta ƙare kenan ko shi ne ba wasu ya kasa ƙarya ta ƙare kenan ranar to sannan aka ce ko da arewa duk dai ko ina zai yi da ya ce dan sai ya su haɗe ya ce sannan sai ya faɗa cikin teku zai yi nuta ya can ƙasa can ƙarshe sai ya ƙware ruwan gaba ɗaya kuma can sai su game can da hayan subhanallah to nan ka ya tabbatar da ba mai hita to sannan din sai ya dawo tsakiyar duniya idan ya dawo tsakiyar duniya sai ya tsaya ya nemi daidai inda kabarin annabi adamu yake sai ya ce ya ubangiji abinda ne ka so ya allah so ne kai ka bani dama da izini in yi ma kabarin annabi adamu su jana nan da ka ce in yi dana ko yanzu zai ci ba ka gane ka san cewa an ce ai shi a dalilin abinda ya sa an ka la'ance shi ko saboda allah ce a yi sujada ga annabi adamu ya ce shi ba zai yi ba shi ya za a yi a sa ya ma wanda ya sujada shi da an kai da wuta amma annabi adamu da ƙasa an kai shi a ce mai sujada to ran nan tun da ya ga ƙarshe ta ƙare wato shi ƙarya ta ƙare gushe sa aka cewa kutan wai ba ka taba ja an ce mutum gaskiya ce ta ƙare sai dai ƙarya ce ta ƙare to saboda haka a ran nan din sai ya ce ma Allah sun yake wai a bashi izini yawa wai kaji yanzu a da kabar ma da yawa sujada ba can da annabi adamu ne din gurgurba aka ce mai sujada ce ba zai yi ba to to ya tabbatar da yanzu ba wata ba wata makauta to saboda haka sai ya nemi cewa yana son a bashi dama yayi ma a kabarin na annabi adamu din sujada sai ubangiji ya ce na kai da na baka umarni tun wancan lokacin ka yi sujada baka yi ba sai yanzu saboda haka ai yanzu magana karɓar rayuwa ce kurum don haka aka shi sannan shi mala'ika ɗin zai damƙe shi wanda za a karɓi rai ne karɓar rai wanda shi zai hin kowa shin shan wahala duk wani wanda zai sha wahala ta karɓar rai to shi wannan shi ɗin shi zai hin kowa shan tsanani da wahala matuƙar gaske shi zai hin kowa shan wahala a wajen wannan karɓar rai ɗin sannan bayan haka aka ce sannan sai a ta can a asijin shi ne dama can inda a can aka yin sijilin a can ne inda aka yi dama kusan duk mutanen banza waɗanda ba mutanen kirki ba to a can aka yi da rarrakan nasu su kuma mutanen kirki su ne fi a alal illi ne sama aka yi da su ba to shi ne sai ya zama za a karɓi da shi to kaga shi an gama da shi ɗan kenan to sannan bayan haka sai ubangiji maɗaukin sarki aka ce sai ya kirawo shi mala'ika ɗin na mutuwa ɗin sai ya ce mashi to yanzu a adda saura cikin duniyar nan sai ce ya ubangiji wanda ya rage yanzu da akwai mala'ika jibilu ciki sannan da kuma mika'ilu da israfilu su adda saura sannan kuma sai dan bawa na wanda yake wanda yake kaskantacce wanda ba kowa ba ma'ana kai ne yake da yake rage shi saboda haka sai ya ce mashi su sun ka rage yanzu sannan daga nan wa rabbul jalil sai ubangiji wanda yake ubangijin girma da buwaya su kada sun ka rage ya Allah to sannan sai Allah madaukin sarki ya ce to yanzu abinda za a yi ka karbi ran mika'ilu subhanallah sannan sai a bashi umarni ya karɓar mika'ilu a malaka mika'ilu a saboda haka shi ubangiji maɗaukin sarki sai ya ce dama kocin shi mika'ilu na halicce shi ne domin shi ne harka ta arziki da aka rabawa harka kayan gona mene da sauran abubuwa na arzikin duniya shi allah ya mallaka ma wannan aikin shi malaka mika'ilu to sai allah ce a karɓi rai ne tun da dai dama kocin allah ya shi ne saboda bayan shi domin yin haka nan to yanzu bayi sun ƙare ba wani wanda za a yi saboda haka aiki ne ya ƙare a karɓo mashi rayuwar shi subhanallah to sannan aka ce sai a karɓi ran nashi din sai shi mala'ika na mutuwa sai ya karɓi ran nashi bayan ya karɓa sannan Allah ya tambaye to surawa sai ce ya ubangiji sura mala'ika jibrilu da israfilu sannan da kaskantaccen bawan nan wanda ba kowa ba kayan shi kenan sannan sai ubangijin girma da buwaya sannan sai Allah ya ce to yanzu karɓi wannan ran mala'ika jibrilu shi ma dama ko can mokita shine yanzu ka kai wahayi ga annaba to kuma yanzu ta kare ita ma wannan saboda ka aiki ne shi ma ya kare shi ma an so mana da shi subhanallah to sannan Allah zai bada wani sai a karɓo rai na shi mala'ika jibril din bayan an gama sannan sai ya ce a ya sorawa sai ya ce ya ubangijin sora israfilu da kaskantaccen bawan nan wanda ba kowa ba sannan sai ubangijin girma da buwaya sannan sai ya ce to saboda haka yanzu sai Allah ya ce to shi ma israfilu a karɓo mai ran nashi din shi ma sai a karɓo ran mala'ika israfilu din can yake cewa kamar shi mala'ika jibril da sauran mala'ikun haka za a karɓi nasu za su faɗi inda ka san maye-mayen duwatsuna saboda girman jikinsu amma ba rayuwa su masu mutu Allah akbar to sannan bayan an gama sannan ubangiji tambaye shi to sai wa yanzu ya ce to yanzu ubangiji ba kowa sura kaskantaccen bawan na wanda ba kowa ba sai ubangijin girma da buwaya sannan sai Allah ya ce to ni ba da mutuwa ni na abada ni jinjin kai kawo naka rayuwa subhanallah sannan shi ba sai ya faɗi ya mutu ne abinda zai faru kenan kaga duka yanzu gaba ɗaya kowa ya ƙare kenan saboda ka hammala yakan daga mutuwa shi ma kaga shi ma kai ne ya mutu Allah babbar to wannan haka imamu akwai wanda kamar irin imamu tabari duk ya dan kawo irin wannan sannan da kuma can a cikin tafsirin ruhul bayan shi ma duk ya kawo irin waɗannan maganganu na cewa to duk haka za a tafiyar da wannan karɓar rayuka din to sannan bayan duk an yi haka duk an mutum baki ɗaya to sai aka ce fa haula'i hum akhiru man yamutu wadanga su ne karshen wadanda za su mutu wa awwalu man yub'athu kuma su ne farkon wadanda za a tayarwa li'annahum khadamatul hadrati domin saboda su ne masu yin hidima a wannan halara a fada ta Allah din to shi yasa wajen tashi ma su za a saurin tasawa an ce ba da sa'ati yi ba su bai wuce awa guda ba su sannan sai a tare su su kuma ba za su yi mutuwa doguwa ba irin wanda kowa ya ba to shi yasa Allah ce duka kowa da kowa za ka tsira nashi wa kullum kowanne daga cikin waɗannan halitta baki daya atuhu za su zo shi Allah madaukin sarki dafirina suna kaskantattu suna ba kowa ba shine jami'u khalaqi dukkanin halitta baki daya atuna ila Allah tabaaraka wa ta'ala za su zo ga Allah madaukin sarki sagirina suna kaskantattu kulluhum dukkan su mutawadhi'un kowanne daga cikin suna cikin ladabi da kaskantar da kai la tala mutakabbiran nan ba wani mai girman kai nan ba wani wanda zai daga kai shi yasa zaka ga Allah madaukin sarki da kanshi ma yana magana liman jalul mulkul yawma wane ne ina mai mulki wadda sarautar nan da an masu salakuna wanda kowa na jin shi shi ne amma za a kai a waye gari kowa allah na kira yana tambaya ina mai mulki ba mai motsawa tuwa zai cewa shiya ai ba wanda sai ya tsaga tsaku ai kaga konan duniya ya an sa ana yi ma balle a wajen gaban allah don yanzu da an kace yanzu misali sai a ce hakimin wani gari wani kauye haka misali ko sai a ce gashi misali munan zamfara misali ko sai ya taifa da sarkin zamfara ai da ya zo shi ma zama talaka ko ko yana sauran kaga bai da sauran shi ma zama talaka to haka duk wani sarki duk wani mauliki da ya zo gaban Allah madaukakin sarki to shi ma ya dawo talaka ya dawo ba kowa bara nan ba magana salauta shi zaka ji ana cewa maliki yawmiddin Allah shi ne wanda yake mamallaki ranar alkiyama ranar da ba wani mai mulki da sai shi kadai to shine Allah yake cewa kowa zai zo mashi yana kaskanta ki wato zai ba وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
آه سي الله مدوكين سلكي يتي بايا هكا وترى الجبال zaka ga duwatsuna wato shine tubsiruha zaka ga su waɗannan duwatsuna din waƙatun na fati lokacin za a yi wannan busa din tahsibuha jamidatan kana tsammanin su waɗannan duwatsuna suna nan sandararrun su kamar suna nan wanda suke din waqifatun makana haka mawar suke ma'ana manyan duwatsuna kamar gana ha irin waɗanga manya manya ba irin wanda zaka dauka kai ka je wani abu a waɗanga dai manya irin dutse mai tama dutse mai lamba da sauran wanda suka yi su din duk irin su to shine Allah ce in ka kalle su zaka kamar ga su suna nan din shine tahsibuha zaka yi tsammanin su jamidatan suna nan sandararrun su amma sai Allah ce wahiya tamurru marar sahabi su kuma suna tafiya da kasan girgiji na tafiya haka ne ai ko yanzu za a ga wani lokaci kamar wasu duwatsuna sai ga kamar hayaki na tashi wajen su kome da ko to haka ne za su ta wannan su ma tashi kana ganin kamar dutse amma ina shi ma nan yana bai iska shi ma shi ma duka shi ma zai kare gaba da shi yasa su kafiran makka suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka cewa shin wai tashin kiyama nan wanda kace za a yi saboda kaga su ba su yadda ba dan wani bi tambaya kala biyu suka yi wani bi akwai ta isgili da suka yi wani bi kuma akwai ta tsoro da suka yi wani bi kuma hada tawawanci duk suna yi ta izgilin shine misali wanda za su yi na- ni- da niyyar cewa su ba su yadda za a tashi a kiyama din ba wanda suka yi kuma ta watan tsoro din wani bi sai sun yi izgilin sun yi shiga taka kuma sai su da suna ce manzala shi wai da gaskin tashi a kiyama na wai za a yi shi din a gane kaga tambaya ce ta tsoro kuma suna gudun kar a ce za a yi din kuma a yi wani abu ya biyo baya to sannan kuma bayan wannan kuma sai su dawo kuma sai suna tambaya irin tarshin wayo tawawancin sai suna ce manzala shi wai yanzu wai da kace wai za a yi duk tashin kiyama ga duk kowa ya mutu wai yanzu hada duwatsuna su kuma su ina za su a za a yi su su kuma Ka- ka ga wata kenan ko wasu ganin suka duwatsuna girma gari su manya ne su ba kuma ga su da karfi saboda haka su duwatsunan suna ganin ciya ba da za a yi a ci a yi duwatsunan nan ai kuma su sun kare su ma sai dai mutane su ka kare wasu na mutuwa amma suna ganin duwatsunan suna nuwar suke to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa ai watan za ka ga su duwatsunan wahiya tamurru marar sahabi suna wucewa yanda kasan suna tafiya wa da kasan tafiya irin ta girgije haka za ka ga suna tafiya su ma duk girman nasu din za ka ga sun zamo watan haba'an mansura kamar kura ai mutum kana ganin kamar irin kana cikin taga in kana cikin daki haka in kamar akwai inda rana za ta ɗan shigowa ka taga haka kaga in ka kala za ka iya kai kamar wata kura-kura haka aka ce haka da duwatsunan su ma za su zama shi kenan za su zama kamar kura ko shi zaka je wata kunin jibalu kal ihrin manfushin Mm. haka dai za ga ayu da daman gaske wadanda Allah ke cewa duk za a sheke su waɗannan duwatsuna ɗin duk zama kawai ba a su shi su kenan su ɓace ɓat dama ko can ai Allah ya su ne domin su zama kusoshi masu riƙe ƙasa ɗin saboda dama Allah ya faɗi hikimar ɗin cewa wai an tami da duk wai don ga ƙasa ta riƙe rawarwa da girgiza ne da mutane shi yasa sai Allah ya manya manya duwatsuna an kasanya sun ka zama su ne matsayin notutuka da kusoshi masu riƙe ita ƙasa ɗin wai ga ta girgiza da da rawarwa da mutane ɗin to yanzu ai kuma duniya ta kare ita kanta ma kasa canza ta zai don ita ma ba gaci ba wagan ba ita za a tashi kiyama bisa gari ta ita ma zaka ji Allah na cewa yawma tubaddalu ardu was samawati rada za a canza samai da kasai duk ranar da sama din da kasa duk canza su zai duk ba waɗanda bane ba to shine Allah yake cewa sun Allahi wannan aiki kinan na Allah allazi atqana kulli shay'in Allah din wanda yake shine ya kyautata dukkan komai wajen halitta innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki khabirun masani ne bima ta'maluna da duk abun da kuke aikatawa bima taf'aluna da duk abun da kuke aikatawa saboda haka man ja'a bil hasanati من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من بدأ يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئات فقبل وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه بلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين
Ah, saboda haka sai Allah madaukin sarki ya ce ah, bayan haka tun da dai haka ne shi Allah madaukin sarki shi ne mai cikakken iko kuma shi ya halicci dukkan halitta kuma da ya halitta su domin su yi mai ayyuka na kwarai sai Allah ce don saboda haka man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawa aiki mai kyau aka ce shi ne duk wanda ya zo da kalmar la ilaha illallah ranar alkiyama kenan wai ma'ana duk wanda ya mutu yana musulmi mai imani wanda yake ya faɗa ita wannan la ilaha kuma yana mai imani da ita to shine ma'ana duk wanda ya zo da ita duk da yake mal- a wasu malamai suna cewa to kuma man ja abil hasanati ya kunshi banda la ilaha duk wani aiki in dai mai kyau ne na kware ne sunan shi hasana din saboda haka duk ya shiga ciki amma dai ita la ilaha illallah ita ce a babba daga cikin su din saboda ita ce wadda ta fi komi girma kuma ta fi komi nauyi ko kamar yadda muka karanta cewa annabi Musa alaihi salatu wassalamu lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna ya yi murna da jin daɗi matuƙar gaske an halakar da wannan kafiri har yadda mai ubangiji mu dauke sarki ya bashi wani muhimmin abu mai girma shi ma wanda zai rika yi ma Allah mara don ya ma Allah shi ma Allah ya ji daɗi din ubangiji mu dauke sarki ya ce mai to ai kai annabi Musa yanzu ka ce ka zake la ilaha illallah sai ce ubangiji abin da nika so wani abu nika so a bani babba mai girma Allah ya ce mai ka dai ce ka la ilaha illallah din. sai ce to ai Allah ita la ilaha kowa ya iya wanda kowa bai sani ba nika so a faɗa mani to shine sai Allah yake cewa annabi Musa ai inda za a dauko ita wannan la ilaha illallah din a aji bangare daya a dauko sama da ƙasa da duk abin da a cikin su su kuma aji bangare guda yace to la rajahat bihinna da ita la ilaha duk sai ta yi su nauyi gaba daya wai ka kalli ƙasa din nan ba duk nauyin ta an san ba wanda ya nauyin ƙasa ga ku da duk duwatsun da a cikin ta da duk mutanen da a cikin ta da duk itatuwan da a ciki da duk dabbobin da a cikin ta da komi ne ne wanda ka san da wanda a cikin ƙasa din sannan ga sama ita ma har ta kai ƙasa girma ita kuma ita ma a ɗauko ta da duk mala'ikun da a ciki da duk wata halitta da a ciki ita ma duk a game wai a game su wuri guda amma la ilaha illa Allah guda duk ta su nauyi subhanallah to kaga kenan ai duk wanda ya zo da ita wato shi ya zo da kaya masu yawa ko to shi yasa za ka ta ganin cewa duk watan abubuwa watan ayyukan da za ka ganin su irin waɗannan shugabannin sufaye suka dora mutane gare shi dama ayyuka ne waɗanda suke don ɗai su samu su tsira da mutane yanzu ka la ilaha kwara gwada ta haikomi nauyi to yanzu da ina da kai ka zama mai cikin yan wazifa mai yawan la ilaha illa kullun ko wanda kullun dolen ka ne dolen dolen ka ne wai sai ka ɗari uku da kullun kullun wa dole ma ne ɗari cikin lazumi da safe ɗari kuma lazumi da malici ɗari kuma wajen wazifa kaga ɗari uku kenan kuma kwara gwada ta sama da ƙasa nauyi kai kuma ga kullun kana ɗari uku banda ina wannan hakan sai ba ma da gangama ko ka ɗaya wancan tuɓe nan ka yi la ilaha illa ko kuma ka tashi tsaye ka miƙe da sauransu banda zikirin jima'a da ba a koli sai duk ga sunan da yawa banda kuma wanda zaka zauna ɗaya bayan kayan wancan da kuma ka ƙara ka tai kuma duk ga sunan dai to kaga irin wannan ne ashe to balle ɗan zunubanka kenan ko ko tai sama da ƙasa nauyi balle zunubanka mana kaga in dai mutum yana da zuciya mai kyau kyakkyawa to shi zaka ji shehu yana cewa da ma ko can dariqa mahdal fadali waridwani dama dariqa shi ta tsantsat falala da kuma samun yadda Allah usisa bis sunnati wal furqani yace kuma akan alquran da sunna aka gina ta to saboda haka shi yasa da ma istighfari ne kaga la ilaha illa shi haka kawai in ka zo ga kuma wajen salatu mazala shi ma haka ka gani dukkan kowane daga cikin su zaka isko wani irin ginshiki da cikin su mai nauyin gaske wanda shi kadai ka rike shi ya ishe ka tunda irin istighfar da ake wajen wazifa ga nan hadisi ya inganta su albani sun ce ya inganta cewa manzo Allah sallama yana cewa man qala astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufira dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahabi duk wanda ya wannan istighfari din irin wannan ganan gaji shine aka yi wurin wazifa ko to ko albani ya ce hadisin ya inganta manzo Allah ya ce duk wanda ya kai wannan istighfari din to duk zunuban shi gaba ɗaya Allah ya yi shi zuwa ko da laihi ne ya kai girman wanda aka ta wurin jihadi wurin daga addinin Allah ma mutum ya ta gudu cikin rikiwa shi don aka shi kaga laihi ne babba duk wanda ya irin wannan abin da Allah ce mutum ya dawo da hushin Allah kuma Allah zai zai sa shi wuta amma laihin ka ko ya kai ka ne kai irin wannan istighfar wanda aka yi wurin wazifa aka ce duk an gafarta maka wadannan zunuban to ka riba gani to kuma shi in za ka yi istighfar din ka gani ga na lazumin da ka canna sahi da barci shi ma dari dari shi ma ga kuma gana wanda za ka yi wajen wazifa duk dai wajen salati shi ma ba shi ma magana akai ba ko ga shi ma shi wanda Allah Allah da kai shi ne kuma da umarni ai kuma kamiya ba da umarni ai sai da ya kware shi da kanshi sannan ya kira mutane ka san wani bi in kana shugaba za ka ba da umarni a yi kaza kaga aika aka so ka fara yi ko to kaga cikin ibadu Allah ba ruwa ne da su ba dan me saboda shi wa zai yi mai zai shi aka yi madoda ba ko to wa zai wa sallah wa zai wa azumi wa zai wa zakka da sauransu to amma saboda girman shi salati yana da girma matuƙa gaske da kuma tsananin don a gwada girma da kuma soyayya shi da kuma matsayin da ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama shi salatin da kanshi shi Allah yana yi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah ce da shiya da mala'iku dukan suna yin salati ga manzo Allah kuma malamai suka ce shi yasa zo da siga na fi'ili mudari kuma wai ba a ma san koyo shi ma Allah ya fara ba kuma ba a san koyo shi zai bari ba sannan sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wasallam sai bayan an yaka sannan Allah ce to su ma mu'mini su ma su su kaga kenan in kaga kana cikin masu yawan yin salati to mu'mini ne kai kenan in kuma kaga baka cikin masu yawan salati baka cikin mu'mini don Allah ko can mu'mini ya kirawo kenan kaga da kaga kana yi kai mu'mini kenan ka ansa kira kenan ya ayu halladina amanu kina to saboda haka shi yasa kuma hadisi ya inganta imamu muslim ya ruwace shi cewa manzo Allah sallama yana cewa duk wanda ya mani salati daya to Allah zai mai guda goma kaga guda goma din nan malamai suke cewa yanzu in za a dauko guda daga cikin salatai nan na Allah ai ba wanda isa ya gane ki adadin yawan ladar salati wanda shi Allah ya yi ba san shi ba to kaga ko salati ladar shi ba ta da iyaka kenan dan me saboda Allah ce ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah baqi abinda duk yake naku shine mai karewa wanda anna Allah kuma shine wanda yake bai karewa to wancan salatin tun da na Allah ne shi ya yi shi ba wanda isa ya gano adadin ladar teku kaga duk waɗannan abubuwan ga sunan wai su ne mutum ya karika kuma kullum su ne kawai in ɗarika su aka cewa su taya su ne suka zama yan bida da suwa can wajen istighfar ga shi nan duba lemon waje da fi sai fati istighfar ka tsira maza da ke cewa duk wanda watan an ka isko istighfari da yawa cikin takarda ta wannan mutum ya ce aljanna ta tabbata gare shi wai ka jewa to yanzu ka gani ko shekara goma kai kana wazifa ba kullum kana istighfar lalace kai 230 to 230 a in za ka yi su ka gani kullum kaga in ka yi so bakwai ga sati a yana jin sun yi ako sun kai kila rubu da wani abako ga sati kun 230 200 so bakwai duk ina masu ɗaya ke eh nawa dubu ɗai da ɗari hudu ko to kaga ga sati kenan ko to dubu ɗai da ɗari hudu so hudu wata guda kenan kaga shi kuma lissafi ya ta ko to kaga wata guda shi kuma in ka hada su haka na abin da ya baka shi kuma sai ka baka so goma sha biyu shekara kenan to sai ka shekara ko da goma shekara yi kuma to ya kafa gama lahi ko ita la ilaha illallah can gace guda sai ka ji a masu in bid'an nan na yanzu cewa suka yi ita la ilaha illallah ai ai in kai ta in baka cika ta koranta ba ba ta da unhwani kaza subhanallah wai wai hakura gari ce ita la ilaha illallah saboda ka don kai la ilaha illallah ba ta da unhwani wai sai in tana sai in ka cika hakuranta to da Allah ka dai ga mu mu taba gani da manzo Allah ce la ilaha hakura gari ta ba mu taba ji ba gaskiya waɗanda hakura da yanzu aka kago su daga baya amma da shi la ilaha illallah din nan dai ita ce wadda manzo Allah ya ba taba jin wani zai musulunta ya faɗi ta ba ya ce amma ga hakuranta ba ba taba ji ba me aka bukata ai dai kai dai ka zama mai sallah kana sallah guda biyar kana azumin ka kana bada zakai in kana da abin da bada zakai sannan kuma in ka samu dama zo ake haji kuma kayi to shi aka bukata ka cika da waɗanda sharuɗin ga guda biyar to kuma ka to ka ce la ilaha illallah kuma an ce wa ta da unguwanni sai ka cika mata waɗanda hakura to kuma in jiwa ka gani duka sunan dai dole dai dole wai shi mai yawan la ilaha shi aka sun wai dole ne sai an ce dai ai ba daidai yake ba wai sai tana da hakura kuma ga ta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita la ilaha illallah la yasbiquha la tutruku zamban la yasbiquha amalun wa la tutruku zamban ba wani aiki wanda zaka yi wanda zai riga ta zuwa ga Allah sannan kuma ba ta barin zunubi ka ko guda duk share shi ta kai wai ka jaban da wani sigifari wancan shi ma wanda an sani shi kamar yadda ka san ka kunna ma wuta yanga hakan ga wuta sun kone haka nan istighfari kawai zunubin ka to ga ita kanta la ilaha ita ma haka nan ta kai to ka gani sannan ga salati shi kuma can shi ma da haka dukkan su dai zaka isko an ka bi su an ka ce a ta magana ga meye matsayin su da sai ka isko guda daya isai kai mutum aljanna shi kadai wai amma duk da haka nan dai masu yawan wadannan cuni a yan bid'a su ne kayan zikiri na bid'a to istighfar da salati annabi dalal sun zama na bid'a to menene na da yake da to saboda haka shi yasa sai ya zama duk wanda ya zo da kyakkyawa din nan sai aka ce wannan kyakkyawa shine la ilaha illallah sai Allah ya ce duk wanda ya zo da ita falahu khairun minha za a bashi sakamako wanda yake har yafi na abin da ya aikata din saboda haka in kuma ya shiga cewa duk wanda ya zo da aiki na kyakkyawa kowane iri ne to falahu khairun minha yana da fiye da wannan aikin wanda ya yi saboda haka yana da sakamako saboda can ka san dukkan kyakkyawa guda goma za a baka eh to shi yasa dukkan hasana guda aiki kyakkyawa guda wanda mutum ya yi to za a bashi lada goma ne gare shi to shi ne sai zan aka ce watan shi kamar yadda imamu suyuti ya kawo a cikin aljami'u sagir nashi ya ce watan an ruwaito cewa watan su waɗannan mala'ikun dama kowane mutum yana da mala'ika guda biyu akwai raƙibin da ati dugo kowanne daga cikinsu yana rubutu wannan raƙibi shine wanda ke mai rubutu na aikin ka na lada wannan kuma ati shine mai rubutun aikin ka na zunubi aka ce da ka aikata aikin guda na lada take shi wannan mala'ikan zai rubuta maka lada goma da kaya guda aiki guda kai goma za a baka to saboda haka shi kuma in ka aikata aiki na zunubi guda to guda ne za a rubuta maka amma kamin a rubuta an ka ce shi wannan mai rubuta aikin naka na lada shi a shugaba na shi a babba da kaya zunubin shi wannan ta wurin rubuta zunubin naka sai ce dakata ka ba shi awa shida tukun sai in bai tuba sannan sai a rubuta wai awa shida za a ba mutum sai in ya tuba shi kenan wai don ka a a rubuta in kuma an ka kai awa shida din an shiga cikin ta bakwai bai tuba ba sannan sai ya ce to shi kenan rubuta mashi sannan sai ya rubuta mai kwara guda ɗaya shi kenan kaga duk fadala ce ta Allah wai don ɗaya dai ka a tai a shiga wata fa eh Allah bai son kowa ya shiga wata dinnan to shine sai aka ce saboda haka bayan an yi wannan niyya to shine sai ya zama dukkan su haka za a yi ta kowane lokaci din don haka in mutum ya riga ya taho ya tuba to shi kenan da ba a riga an ka rubuta ba da makocin wannan za a ba shi umarni wata sai ya zama sai a ci gaba da rubutawa duk sanda mutum zai aiki kyakkyawa guda za a lunka mashi goma to shi yasa ya zo a hadisi inda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace fa waylul liman liman galabat ahaduhu a asharahu yace ai ko ka san dai kai co da bani ya tabbata ga mutumin da a ce ga ɗan guda guda ɗin ga tarin jayawai goma goma ɗin ga gwai ma'ana shine kaga an ce in kai aiki guda mai kyau kaga in kai kyakkyawa guda goma za a baka amma kuma in kayan zunubi kwala guda shi kuma guda ɗaya za a rubutawa to shi ne maza Allah ke cewa yanzu a ce mutum har ya bari wai waga guda guda in hattirin jaya goma goma ɗine wai ma'ana har mutum ya bari waɗanda goma goma da aka lokawa ɗin wai har a waya gari kuma mutum ya bari cewa kuma wanga zunubin da guda guda wai har ya taru da yawa har ya yawancin ladin shi yawa to shi yasa ɗan adam saboda harkar shi ta mutum ne da yawa da yawa sai muni da amma ba da haka nan ba irin yadda abubuwa maɗauki sarki Allah maɗauki sarki shirya su wai don ɗaya da mutane da a ji sauƙi don ɗaya kar a shiga cikin wahala don kar a shiga cikin azaba to sai Allah ya tsaro al'amura ga sunan masu ɗimbin yawa waɗanda ko yaushe duk aikin da zaka sai ga lada zaka samu yana da wahala musulmi kaga akwai wani abu wanda bai samu lada cikin shi ba da wuya ko menene yanzu ka kalla misali mutum ya tashi ya tafi wurin wurin aiki na kwadago misali da ya ce ya samu wani abin da zai ci na lallura ce wai tun da taurin da halalla da Allah zai bashi ba kuma kai ne wani zai yi wa kaga ɗaya kwance ne to wawa amma kuma kaga da haka na Allah lada zai bashi sannan kuma ko kuma ce ka sai kasuwa wani haka kasuwanci da shi ma inda zai tsare gaskiya tsakanin shi da Allah shi ma shi ma kuma Allah lada zai bashi ma wai saboda shi ma ya tayi wani bid'a da zai ci shi ma na halatta sannan a koma ka dawo ka ce ka samu wani abinci wanda zaka tawa cikin gidan naka ka kawo ka ba matanka da iyayenka su ci wai kuma duk inda ka ba su duk abin da ka ba su kuma sai a rubuta maka lada kuma wai ka ba ka ba almajiri sai da ka zaba ka lada ha ka diba gani sannan ka dawo kai kan kadin ma ka ci kuma duk Allah ya baka lada kuma to ai misali ai kun karanta kwana baya ko ko ai wani misali kwana baya ko cewa kaga da ka zo ka fara wanke hannu ka tukun za ka fara ci abinci tun nan wurin sai Allah ya baka lada tun da ka yi sunna ka annabi ya ce ka wanke hannu tun da ka wanke hannu sai an baka lada za ka cin tuwo ka gani ko sannan da ka ce kuma kai bismillah bismillah wurin fara cin tuwo kuma shi ma a baka lada shi ba kai bismillah ji ba hakan da Allah ka koma kuma ka ce har yanzu shi ma din wayar da ka ce ka ci gaba da ci abincin naka shi ma ka ci ka koshi sannan ka gama kayan gashi ka ce alhamdulillah kuma a ce an kara maka wata lalaci ka diba ka gani kuma sannan ka tashi ka wanke hannunka shi ma a baka lalatun da ka tsafta shi ma sannan bayan kaya wannan kuma ka zo ko ma rubewa abinci ya za ka yi ka zubar da shi shi ma a baka lada ko duk mun karanta kana bai ko ka ta shiga makewayi na farko kamin nan da ka dauki buta za ka ta makewayin sai a baka lada tun da dai ka dauki buta za ka take tsarki tun da Allah ce a tsarki da shi ma wai an baka lada shi ma kuma kuma kawai Allah sai ka zo ko to amma kaga duk da haka ne wai wai sai Allah ce lada zai baka ka koma kuma ka tayi shi ma in ka tashi gadan kai addu'a da aka yi Allahumma inni a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith shi ma a baka lada shi ma tunda kai addu'a shiga maki wai shi ma shi ma ka tayi can kuma ka tsuguna tunda Allah ya bada umarni in za a tsuguna shi ma sai a baka lada tunda ka tsuguna din da kamata shi ma sannan shi ma ka kare kuma sannan ka sa ruwa ka wanke wa tunda kai tsabsa shi ma kai tsakin da an ka ce shi ma an baka lada shi ma sannan ka daso ka to kuma ka ce gufranaka alhamdulillah allazi azaba lil hazawa afani shi ma sai a baka lada shi ma ka diba gani ka ci tuwon wai a baka lada gare shi ko in ba da wani fara ta Allah mutum ya da dole sai ya biya ka kashin tuwon da kai tun da kanka kai ma ba wani ba to ka gani to shi da ne ai to kaga duk waɗannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki wanda za ka ga wai shi Allah dai ba ya so a shiga wata dinki shi yasa zaka ta ganin rabon wutan nan za ka ga waɗanda suna ta yi duk hauka suka yi bo san fadala Allah bane shi yasa a ta rabon wuta ka ga mutum ya zo wai asiye kai ba amma sai dai kai kai masu wutar jahannama kai masu wuri kaza kai masu ba ba ba wai a ta sai ka zo ta yarda a jawo mai zafi wai a jawo aya mai zafi wai shi kawai shi wuta ya kaiwa shi ka ji wa gama gana sai ka ce wani sabon annabi na mai kai mutane wuta ka gan shi wanzu Allah shi aljanna ya kai mutane shi gobe don shi abin da yake cewa kullu ummati ya da hulunan jannati illa man aba ya ce kowa sai ya shiga aljanna sai dai mutu ya kiya hasabi suka ce ah wa man ya aba ya rasulullahi sai manzo Allah wa zai cewa ba ya shiga ce wanda duk ya bi ni shi ka so wanda ya kibiya ta shi ne wanda ya nuna ba ya so kuma ga rahama ga ta annabi shi kullun tausayi yake ta yi har annabi zai bar duniya za a karɓar ne amma dai ummati yake cewa shi dai al'umma ta ne tashi alƙiyama shi ma a kama annabawa a kama su kujeri kowa ya zazzanna maza Allah shi bai ga ta zama bai zauna shi dai jama'a ta al'umma ta ne shi ko shi a kwaso jama'a za a yi wata kwanan bayan mun karanta magana ce to a kwaso ya taho ya sa Allah ya ba mala'iku umarni a kai su wuta ya ce a dakata mana ya jira ya taya ce ma Allah mutane ne daga su tun za a tayar su wuta saboda haka ga wanda yake bukatar ceto sai ya kaso a ba shi ta yi ibi dole da ka ɗiba shi ba haka za a yi ta yi duk na abubuwan wani don ka a shiga wuta amma sai a ga wani shi yanzu da ya zanna da ya zo wa azini shi bai da aiki sai wuta kuma ya talle duk cikin masallatai zai ɗauko mutane na kawo wuta da gogo duk masu sallah ne haka wuta ba don za ka isko ba coci ne ka isko kafurai bai na cewa masu kaza masu a'a cikin masu sallah ne za ka jin yana cewa duk mai kaza dan wucin duk masu sallah ne ga can yana barin waɗanda a cikin coci ba ruwa da cikin wazin ba kajin ya taɓo cewa duk wanda ya ce coci ya yi kaza ya kaza ga abin da za a mashi in in wai dai shi dan wani musulmi dan bid'a ne shi mushriki ne shi ga sunan kuma abun mamaki ma ni ni har na rasa ganawar za a hada tsakanin bid'a wai da shirka ga kaida shirka daban bid'a daban fa in ka ji an ce bid'a wai kai musulmi ne kai amma sai dai akwai abubuwa da dama waɗanda kaka yi waɗanda addinin watan ka saba yanda addini ya ce ai su shi aka ce wa bid'a ma'ana shi kuma shirka fa kai na ba kwacin wani abin kaka bata wanda ba Allah ba to wai ya za a ce dan bid'a ko mushriki kaga shine ne dai kafiri din ne a mushriki kenan ga kaida ba musulmi ba wanda ba musulmi ba gaba ɗaya ba shine aka ce mushriki din shi ko musulmi ne yake zama dan bid'a in ya kirkiro abubuwa na mana bid'a fa to a za a yi mutum a ce mushriki ne kuma dan bid'a ne kuma duk dai zama guda abinda ba su haɗuwa gida guda mai sadi ya za a yi a ce su haka kaga bai yiwa amma da yake ba wani fahimta cikin mai kyau sai ga an ta shirba ta abubuwa haka mushriki kuma dan bid'a dogon game wuri guda kaga ba a ganin su wuri guda yawar kasan wuta da ruwa ne suna game wuri guda ba su haɗuwa yabo sai dai in ka zuba ruwa na wuce ta gudu ta ba wuce ta wasu to ka gani ta kafin yake ta ma sai ga a zo a ta imanin kaga kowa wuta wa ne ai dan wuta ne wuta ne kaza ka sunan kashi kashi to shi ko Allah rahama ta yawa gare ta ba ta da adadi shi yasa kaje da kanshi Allah madaukakin sarki duk ceton na wanda manzo Allah zai yi ya kwashi jama'a kai an ci shi kai ne sai mala'ikun da ka tsaro wuta sun ka sun ce kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sun ce kaga hushin ga da Allah ya yarda shi alƙiyama gaba ka ruga mai komai cikin mutanen ka baya wa duka kwashi su kai aljanna da su ba shi mala'ikan mai tsaron wuta haka zai ce manzo Allah duka kwashi jama'a baka ruga mai hushin Allah komai ba kuma duk manzo Allah bayan ya gama sai Allah ya ce mai to duk ka gama yanzu sura alhamar rahibi ne shi zai yanzu wai shi Allah su da kanshi yanzu zai nashi kuma sannan Allah ya bada umarni duk wanda ya taba la ilaha illallah ta ahika da shi da wuta an wasa shi wuta ai aljanna da shi duk wanda ya taba la ilaha illallah ko su guda ne to yanzu duk irin waɗannan abubuwa kuma hadisai ne ingantattu daga Bukhari Muslim Tirmidhi na sai duk malaman hadisi na suna rawaito su amma duk da haka sai ga abu yanzu ya wuce duk kowa da dan wuta kowa dan wuta ne kuma mai sallah sallah biya kaka yi shi ma ita yake yi amma kuma ka kashi wuta kai kana da aljanna zaka kuma yana azumi Ramadana da aka yi tun farkon wata har ya kare wanda yake haka nan kaka yi kuma kai kana gana aljanna kai wai amma kai shi kuma ka kai shi wuta in yana dama zuwa aikin hajji in ya zo aikin hajjin ka zo duk aikin kala guda za ku yi wai kuma amma ka kai shi wuta kai kuma kai hada aljanna kuma in yana da abun zakka wanda ya kai tawa kai ma haka za ka hitawa kuwa amma kuma ka kai shi wuta kuma shi kuma kai hada aljanna ne to kaga in mutum tun da ba sabon annabi yake ba shi kai ne bai da garantin ba dan wuta bane ba wai amma kuma shi ya kai wasu wuta kai in bayan ka ta kokari ka samu ka gyara kanka kan ka gyara da kai da Allah ka samu ku sai ku zanna lahiya amma sai kana kokarin wai kai ganin haka ka tsira ma kai kana ganin ma wani za ka wuce kai to kaga sai dai in biyu za alaba kan in dai kai kashi wani annabi ne kai to wannan kam kaga sai in wani annabi ne kai na daban din wanga annabi ne amma mai kaiwa wuta shi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ko annabi ne mai kaiwa aljanna don mun san shi annabi ba wanda yake so sai aljanna ko can ba ya son kowa ya shiga wuta to saboda haka amma sai ka je mutum ya zo wa kasan shi a shi ubangiji kamar shi adda wutar kai kanka baka da garancin ya ake ciki baka sai yana zaka shiga ba to amma sai ka isko wadannan wa'azun nasu dai ga sunan dai sai a hankali kawai to wannan dai rahama ce ta Allah ya gare ta ka gani dukkan aiki guda in kai guda kana da lada goma gare shi kuma ma kai wucewa ma kai ko zaka ji ana cewa masalul lazina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim Allah ce misalin masu ciyarwa saboda Allah wai in ka ba da naira guda sai Allah ce za a loka maka ita kwara goma sai ce kai wadda kasan dai masu shikka kwaya ce ka ɗauko kwaya guda ta tsaba ka shikka kwara guda misali yanzu ta gero wai in kwara guda ta hito din sai ta yi ɗaya guda shidda in ta yi ɗaya shidda ga ita ta asali wata nono annan sun zama bakwai kenan ko to wai waɗannan guda bakwai din sai su tashi kuma kowace ce zanganiya kowace zanganiya kuma sai ta yi kwaya ɗari ɗari nawa annan ɗari bakwai kenan sai Allah ce kai baban da wannan wallahu ya za'ifu da mai shago Allah ce yana lulluka ma fiye da haka nawa daga wanda ya so wai shi Allah ma yana lulluka fiye da ɗari bakwai wai farko in ka fara yi Allah zai baka lada goma in kuma ƙarfin yin ka don Allah ya ƙara yawa sai a lunka maka sai ka kai ɗari bakwai ɗin in kuma ƙarfin yin naka ɗin don Allah eh ƙarfin ihlasin ka kenan in ya ƙara lunkawa an ce za a lunka ma ta kai miliyan so miliyan sannan daga nan kuma sai Allah ce kai wallahi da liman shabu shikenan ba dai ba ba adadi shikenan alhaka zai daidai ƙarfin yin kai don Allah din daidai lunkawa da za a yi maka to kaga abubuwan da Allah yawa gare su duka Allah bai kawo mutane ko can don a shiga wuta ba da ba kutan duk don a zo ne ko can a zanna duniya ya an ka zanna kashi a koma aljanna can wanda annabi Adam ya baro da ba kutan tana can tana jiran Allah ya sa da mu ciki da saboda haka lokaci yayi zamu kwana da insha Allah sai gobe sai mu dawo dora muna fatan inda muka je dai Allah karba muna kurakuran mu kuma Allah ya yafi muna Allah ya fahimta da mu daidai ma mu ikon gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin jama'a da suka zo a wannan wuri Allah san bukatun kowa Allah ya biya mu da kowa bukatun na khairi da masu kawo sadaki suna nuna addu'a kan bukatun su daban-daban duka Allah san bukatun kowa Allah ya biya musu masu neman addu'a kan marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu ma Allah ya kara mana lafiya masu neman addu'a ga kasuwanci su da kuma manoman mu da masu na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da kuma masu zuwa anguwan mu dukan su gaba ɗaya mana ma kowa addu'a Allah ma kowa jagora cikin lamuran sa Allah sanya mu kowa albarka cikin abin da ya mallaka alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mata masu cikan nasu ma muna musu addu'a Allah sauke su lafiya a cikin sauki alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin ayyukan da muke gabatar a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya tabbatar mana Allah ya karba mana dukkanin alkhairin da a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya bamu Allah ya sanya mu daga cikin wanda yake wata a cikin wannan wata alfaran kicin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka bi annana nas'aluka annaka antal lahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين